ba saboda mu kika zo ba na ganta ba biki ya ka zo ba an zo guri ban shinkafa Cizon kwabanta ba ciwo ta zo ta sha ruwa ƙaban zabayin ubanta sun kifa ƙwarya. wannan abu ya nemin ciwo an ce da naka bai kyauta ba wannan abu ya nemin ciwo an ce da naka bai kyauta ba ƙaryar kuɗi a cewa banza wofi saboda kofa da kosai ran nan ta kai maroƙa ƙara Allah wadanda min roba sai girma gare shi ba shi da nauyi. Dan ta gano ta zagi Allah wadan maroƙan banza. Tisun kwabanta baya ciwo bindi kamar buro da fefin. ba don saboda ke muka zo ba. Gyara amina jikar babu ba na fushi da mai kada kwarya. Ba na fushi da mai kada kwarya ba na fushi da masu garaya. Auren zugu na na gajere. karfe da nakiyar kanka ji kyawu gare ka ba daɗi ba. Ba don saboda ke muka zo ba. Ke ba saboda mu kika zo ba. Kofi saboda kokwa da kosai banza ta kai maroƙa ƙara. an ganta ba biki aka zo ba an zo guri rabon shinkafa. Ba don saboda ke muka zo ba. Kasi-kasi da 'yar gigi waran nan ana biki a garin su sai ta je ta kai mun dema. Ni na fita 'yar gigiwa sai na ɗebi 'yan yara na mu goma sha biyar muka je. Da rarrafe da layar rana, rannan da kyar biyar suka dawo ta tura goma gun alƙali. Ƙaryar kuɗi suke wa banza. ta zo ta sha ruwa ka banza bayan ubanta sun kifa kwarya. Mai ta kama da ɗanbar soto. Mai ta kama da ɗanbar soto. Na gode wa maza har mata na gode wa mutanen ƙarfi. Na gode wa maza har mata na gode wa mutanen ƙarfi. Na gode mai abin ƙasaita mai zamu ce da mai raba kaya. Na gode wa maza har mata na gode wa samarin ƙarfi. Yara iye. ayyara iye ayye ira iye ayye na ye alaba mu sauke akwai wani tabiri yana nan ba zan faɗa ba bai baya abun biya sai mangul da kanwa sai ran da ya san yar abokai gani lashe hannu. A ran da isan biyar yabo abokai gani lasa hannu ina lasa ana rike shi muna fakin maza gani gemu kamar garerar da ta kwashi raba. gidan suna a ce da malam malam ya zo a gidan sitira a ce da malam malam ya zo kaka na ga malami da allo an kwa a hannu yaya aka somo ne malam yana karatu ya miƙa kwali ga aiwa Allah aiwa ma'aiki ya gaya wa mata mata kar ku yarda ku yi halin shegiyar uwa ina ruwan wofi Katin ya kudin tafan talatin bata ba da ya ba, auren shekara bakwai ko gishirin anene. Abin da ka laira muna jin wata ƙara-ƙara, ƙaran mai ake ne ishe wala kiri ne yake duban shegiyar uwa. Da mai tuya tsiya tana nan, ba zan faɗa ba ta toya mijin, ta toya matar, ta toya ‘ya'ya, ta karya mijin kamar ta kanta mutsiya tiyar aya. da wannan ya auri yar maroƙa ya kau da baki sai ya rufe idanu in kwana rawa in kwana juyi in san abinci to ni ce uwar marayu ni ce ta babu da wannan ya auri yar maroƙa sai rufe idanu domin ba za su na'amu saboda shi ba kan ya ce ba zai rike ba gobe sai ta dawo a na yi magana haruna ya dajje ɗa guda ɗaya ɗan shawai ɗan na dabo haruna ya biya Anai maganar adadu, adadu, adadiyar Fulani, kan sarkin ruwan taɓo gai da adadi ta biya. A ɗebi jini a yanka nama na uwa lagiwa, kai da na a'ina ya ba ma na uwa la ya biya. kyautar goma goma malam audu mai amana da magaji shehu sarkin ƙarfi haba na uwa ni na raba ma ai audu ya biya a baka kuɗi a baka nama sai shi'uni giwa a ba ɗan aure na yawa ma shi'uni ya biya da Ahmadu mai kwari ɗan darman ya biya da ba mu gama da lafiya lau maganar kwarawa. a nuna kuɗi a nuna wauta sai dai kwarawa da ma mu gama da lafiya lauya da da ya biya. akwai mamman lawan mijin ƴan shawai da yawa na gamba na yaba ma ɗan alasa ni na ƙara godiya Allah ya ƙara baiwa. Abala kan na sala mai goro gai da ƙarfi. Rabbana ataina Ubangiji muna da rabo gun Rabbana. Da ba na ƙaunar kishiya. ‘Yar aluba ta ƙaunar kishiya kan kuna so mata sai ku yi. Dare da rana yaƙin ‘yar ale. Allah ya taimaki mai ranyar ale. Mai garinmu ma mai zai yi da shegiya. Shehu sarkin ƙarfi mu gai da kai. Shehu sarkin ƙarfi mu gai da kai. Da ma muna da rabobin rabbana. Dan Muhammad Bello mu gai da shi. Tawo na mata Allah magani. Wannan Halilu maza na maganin maza. Mai ɗan Hassan na Fulani mu gai da kai. a ina dai kwama ta tana gai da kai sai mu koma kura garin mu ke alhaji lafiya isa ko'ina alhaji lafi dole gai da shi ai haji ya mai na gai da ke ai haji ya bi na ala taimaka gwari mai tuwon yanka da ta isa Adama gwaurau dole a gai da ke. Kanwa sarkin gora ala taimaka. Mu goda auta na ci a gai da ke. Hauwa mai tuwon ƴan kara ta muke. Irin barande da kaumin ta isa. Alhaji yaro da na gai da ke. A saba matar ɗan gata gare. a ta bani turmi na bai yar ale haba gido yar audu da zuciya sai mu koma karfi garin mutu yar kuma tu mai koko na gai da ke yar kuma tu mai koko ala taimaka da yawa yar malam mai zuciya da yawa matan lasan ta wuce a koke dikar musa ta isa ai da goba da daka aikin naku ba ai asaban tsalhai na gai da ke ishe taban akuya ban baita ba dare da rana yakin shegiya haba mutanen ƙarfi da zuciya gidan bariki ma na gai da ke ye mai kasha dan ba samu gai da ke magana zuwaira Allah ya taimaka ta tsowa gwaurauni ina gai da ke dare da rana wa ga yar ali mamman mijin yar shawai na ina kawo na gamba gwaurau Allah ya taimaka ai da gobe zai iya aikin naku ba sai da zance kuwa kishiya. Dare da rana Allah ya taimaka. Yaraban maza su gana da maza alhaji bai tallaye, na goda Allah da annabi. Wo mata da abin tsiya muke. aiho ai mata ba maza ba ne ai namijin zara abin tsoro ne kadan ya auro ta hannunsa zai shuka ta aure shi ta ga ɗiban yaɗe, goron ɗari sai ta yi niƙan kwabo. Kai namijin samo da ramu tsaman, mazan gari suna yin aure, ban motsa ba ma tana kafirci kan zana motsa fada za ta je. ba da yaƙi ya sabe mata ayuba maza tuwon ƙaya. Hikar Musa da kai lalau ya ba mu lafiya. Ta ba da kuɗi ta ba da naira ta ayuba ba gudu. Mai jin daɗin zama da ‘ya da ta ba wa mai sile. Haba Adama, Adama Allah ya taimaka mana. Haba matar gidan a tsaye ni godiya nake. Aiwo, ai mata ba maza ba ne. Kar a tsane ni kar a sa ni ira me goran ɗari ba za ba ni ba. Kaga irin tsiya irin san gama wane ne bai waɗa aure ba. Ya je ya kwaso doki, kaga hatsin da za ibaiwa mata ibaiwa dokinsa cikan uwa ta so. Aiwo, sarki zai ba mu lafiya. Ku yi mana gafara ko ba za mu kwana ba. Da taɓa nan da nan da nan du ciwo yake mane. Ai wata kishiya irin kura ce kan ka shige a ruwa take maka. Da kimanin magani kisa na ajeji, arniya gwanda ki bar ni na daka miki kuka, tegiya sai ta yi dariya, saraukata shewa jarababbiya ba ta san gatse ba ne. aiwo ai mata ba maza ba ne Aba Usmanu Shehu sarkin ƙarfi, dikan kada na ƙara sallama. Ba sha sha kanan ciro ma halilu ba gudu. Kama ɗaure ai kurmi ba rago ba ne. Ana yi kiransa bandiya mai gora na uwa nuwa ta ba faɗa ba ne. Ai mai za mu ce ga mai bani maza tuwon kaya. Wai wai wai sarkin sarauta taimaka mana. A gaida mala'iku na bakin turba, ɗan ba su Allah ba mu lafiya. Irin sarkin ruwa, ni na ƙara godiya Allah ya ba mu lafiya. galadu galadu sarki da ala taimaka mana tunabi wai ne masomin tsiya kuturu ya sai sani ya burgu ya ce ta kace ta gadon ido dandanan ka dan allah bai baka ba na ga kwace ba zai baka ba bai suna ba kan yayi ma ba zai dore ba namu da meci sai na ga mai abin bayanan namu da meci sai na ga mai abin bayanan da Allah sarki ƙarfi ne nake komawa rabon gwani lallai ne mai zamu ce daren mai kyauta rabo ba zai suna ba kan yayi ma abin zabe da an ƙi da an so wata a yamma zai tsaya rana gabas za ta fito da an ƙi da an so wata a yamma zai tsaya rana gabas za ta fito Tunda rani bai ka tofa ba don fari ma ya za a yi da shi da mun kaba tuta ga ta nan ta gane mana jinkakkun gare da mun kaba tuta ga ta nan ta gane mana jinkakkun gare godiya na gode ba za mu rena mai banin ba ina nake komawa sai na koma dokau saboda ran waza ne godiya na aminu na gode dan fulanin gaske godiya yaro yaro na aiko bayanan godiya yaro yaro na aiko bayanan godiya madalla a hankali ke wasa kadan na tayi da yawo da je kasar gainawa mamallawan giwa ne gaje da dokin goshi na adamu babbar gayya kai na delu ba a tsoro yaban gwani filan ne rago ba zai suna ba ko yayi ma ba zai dore ba da uwa ke yaƙi yaƙin da ba uwa ruba ne garkake harkaki wandan karfe kuba ka ta itatan marke yaban gwani lallai ne zai da umara ɗan tanko kai ne irin gidan mai sade ko gaban bayanan ina nake komawa kan na tayi da yawo hayi nake komawa saboda ran waza ne umara ɗan tanko na babu jikan babu sai irin gidan mai sade da ko gaban bayanan yabon gwani lallai ne da ya haya baya nan kurman maza ina magana ta da ko gaban bayanan kan na koma kirya mamman lawan giwa ne gajere dokin lami gajere dokin lami mai daddawa ina gaisa ta to gaban bata nan mai daddawar mutanen yanzu rago ba zai suna ba na yaya sarkin tarko ga mai kame tsoro na bi ba baya tsoro ai yaban gwani filan ne da ko gaban baya nan mai bani ba raban ɗale ba da uwa ke yaƙi yaƙin da ba uwa ruba ce ruwa da mafici udila ba dira ka ba su aye yaro aye baraba aye aye kwana waje mata na kuriya yana shan wuya na kuriya ga sauro ga gumi anjima akwai bawan dunkuni da gobe dai aikin namu ba Aye, aye, aro. Aye, baraba. Hauya ba ta yi ba. Sai malamin ya yarda. Ko malamin ya yarda. Hauya biyan laya goma ce. Mata ba zan koma buriya ba. Aye, aye, kwalliyar banza. Aye, kwalliyar banza. Alama wata tabu wata. Aye, ko ni na fi. Aye, babi ni ba, ka uba kan san gwani. Hauya ba ta yi na goma ba. aye aye kwana waje aye aye aro aye baraba amma da unguwa kan san gwani aye aye baraba tegiya aro taiwo ta aro zane maza yaƙi da maza tunare akan ɗauka ba zan yi faɗa da uwata ba ta je ta dawo ido mini midi ba kamar yawan gulma ta je ta dawo ido mini midi ba kamar yawan gulma ta saba ta je ta dokoro ta akan ɗauka ba zan yi faɗa da uwata ba sarki mai yawan a hawo sarki mai yawan a hawo a je yaƙi karo da maza yaƙi da maza tunare karo da maza yaƙi da maza tunare sarki mai yawan a hayo sarki mai yawan a hayo a je yaƙi karo da maza yaƙi da maza yar rera kan banza shi ne ba shi dama alheri kan wofi shi ne ba shi dama alheri karo da maza yaƙi da maza tunare alheri gadon bacci alheri muke nema alheri muke nema gurin Allah kan banza shi ne ba shi dama alheri ɗan hobi shi ne ba shi ramu alheri karo da maza yaƙi da maza tunare allura maba da aro allura maba da aron kiwawa ne maba da aro ba da mu gaida allura karo da maza yaƙi da maza tunare sarki mai yan aro sarki mai yawan dare da rana koro ubangiji ya sauwake sharin kishiya dar aluba ta ƙaunar kishiya ko ni ma mai zanyi da shegiya suna zaman su da malam yar ali sai ya ce za mata kishiya kai wa Allah kai wa annabi mai gidana ni ma na isa kadan kace wuta matan zan shiga kadan kace sama matan zan hau a jekiyar alike matin isa da dai gari ya waye yar ali Yar Ali sai ta zo ta durkusa saboda dai karye mata kishiya. A mai gida wani aikin za a yi. Je ki sha zaman ki ki huta yar Ali ki je ki kame naman nan mu ci a baiwa tsofaffi girkin su. Yar Ali namin na ta gado ishe gado zai jirkice shegiya. rannan ta yi mafarki mai wuya. A sai ta ce masa shehun malami jiya na yi mafarki mai wuya don mafarki ba zai banni ba. Sai ya ce mafarki ne miki magani. Da dai ta ɗauki mudubi yar ale. Yar yali ta ga fiska duta tattare. daga ido ya auka sai kashe daga haƙora dusun zazzage yarya ta saka ɗan hannu aka ishe mafarki ba zai banni ba gobe gari ya waye yar ale adu jiki ya sanyi yar ale yar ali sai ta gada kai na tafe sai ta ce ko ku ne kishiyata sai suka ce ba mu ne kishiya ba yar ali sai ta ga shanu na tafe sai ta ce ko ku ne kishiyata sai suka ce ba mu ne kishiya ba yar ali ba ta ƙaunar kegiya Ai komai daɗinku da arniya ba ta ƙaunarka da arziki ta fi so ta ga ƙofa na rufe. a in gaya muku banda guri biyu banda wannan ba ta da magani a tsara ka ko rana haihuwa da muguwa ko ranar zazzabi ko ba ta so dama maka ɗan kunu daban da wannan ba ta da magani je kitin da ba kya ƙaunar kishiya gobe sharar gona za ki je a sai ta ce masa malam babu komai kaje ta share gonan malami ta sa wuta ta kone ta rigace Allah ya sauwaƙe sharin shegiya je kitin da baka ƙaunar kishiya ki kama turba jeji yar ali ki duba babban dutse yar ali ki je ki ɗauko min shi dandanan Ka kama turba jeji yar Ali ta duba babban dutse ta tsaye babu mai ɗauka ta zo gida gobe ma wani aikin za in je. A tun da ba ka ƙaunar kishi ya kama turba jeji yar Ali kire ƙaramin kura sau biyar. A sai ka ce masa malam babu komai. Gane karamin kura sau biyar ta tsigo gashin shegiya. Saboda dai karye mata kishiya. Allah ya sauwaƙe sharin shegiya. Da dai ya tari ya auro arniya baka wacce ta sha wangari idan dinan ta kwashe ludaye. Arniya ta kashi kamar bunkun gyada. mai doka ikushe wa jinjiri kaje ta tsefe kayi ya tsiya da ɗan zanen ta iyaka luluwa ta tsefe kayi ta tsaye ta zo ta tsaya a gaban mijin tun masu sai da fura ba su tari ba tana kirarin ya fito tsiya Dinan nan da itan kase mai ani uwa ta saba zan bar ta ba ani uba na saba zan bar shi ba da mijinta na taɓa fawa banza da baki ma ita fiɗa za ta yi baka mai haƙorin cizo shegiya baka mai haƙorin cizo arniya sai ya tashi ya auro arniya ta kama raukar dukan yar ale a ta yi kuka ta yi kururuwa babu mai kwata ta tako kaɗan shegiya ta firge taurar yar ale dandanan ta firge yan yatsu biyar da kiwa allah kiwa annabi kadan kin fizgen taura sannan kin yanke yatsu daure ki ban muni yan yatsu biyar idan na samu na soke kallabe na Allah ya sauwaƙe sharin shegiya yin ya sauwaƙe aikin arniya da dai ta ɗaibi kuɗi na tafan bakwai ta zai ma hausa ɓata ta da ni da ke sai ta haɗa ta da gunkin malami. Malam ya karba kuɗin nan fan bakwai, ya yagi takarda yar kaɗan, ya sa fuskarsa wajen gabas. Tabiki tabiki tinkiya, tabiki tabiki kamar kare, kin ce sama matan zaton, kin ce wuta ma zai ta shiga, ya karba kuɗin nan fan bakwai shi ba bismillah ko guda ɗaya. amma ya ci amanar yar ale sai ya naɗa mata lara yar guda ɗaya sannan ya bata rubutu ɗan kaɗan kaɗan ya ce zai sha ruwa je ki diga a cikin ruwa ta ce masa malami wanda baya yin magana da ni ya zana bayi rubutu har ya sha Ice ki je ki zuba a tsakar gida in za ya ratsa na san mun hatsu. Wannan ki saci a buta ‘yan kaɗan. Malam ya fito zai sallar safiya. sai dai ya ga buta ta cika wannan ruwan ba zai sallah ba yar ale haba je ka dai kai sallah babu komai a sai ya ce mata yar ale kan na yi sallan ma ba ta cika to je ka dai kai sallah babu komai To yau wata ayar za in ja, to kulkula handun za na ja ko malikin tsomo do za na ja. Kan na yi sallar ma ba ta cika. Amma suna tafiya ta su su biyu, yaya yau wata hanyar za in bi sai ta ce ta ubanki za mu bi. Jarabawa ta mai kalan tsiya. a tana shi ya sallah dan uwa tana shi ya sallah dan uba da shi da dangi ba sa arziki shirin ya rabi kikar gida kan tara gida ya wargaje a ta yi kuka ta yi kururuwa allah ya sauwaƙe shirin shegiya ai yarin ya duta kandare ai yarin ya duta kashe haba lafiya dai koko zazzaɓe wallahi babu cuta sai da kishiya wallahi ba makarai sai da kishiya du jiki ya sanyi babu ƙwari du jiki ya sanyi babu ƙwari a du ta zawa ya buzin malame ta banni banni banni banni banni banni banni shehu malamina abin da ke dawa ke mai zawayi kan ya zo kusa ba zai barka ba abin da ke dawa ke mai zawayi kan ya zo kusa sai ya da ke Allah ya sauwaƙe sharin shegiya Allah ya sauwaƙe sharin shegiya Yar mara zuciya ba za ki ga saurayi ba, yar ki ki baiwa tsoho mai yaƙuri da ‘yan bana. ba da saurayi ba ba za ta ga zanzaro ba sai ki gatin mazagi sarau a gaban mawanka da rana ba ta tsoro da daddare ta yi mafarki katin ya kudin tafan talatin ya babu komai da auren ƙeta ya tsaya ta ce ba ruwana. Kadan za ku nemi aure ai ganda ku tambaya, da ‘yar mutsiya tiya tana nan ba zan faɗa ba. mai dogon hannu na karbe kuɗin kwarawa ta karbe kuɗin maraya ba ta ba shi ya ba. A firiki za shi gona, firika za ta birni, a finci karo da shi da keke bai ce matsa ba. shi bai yi ƙararrawa ba bai ce mata za kuɗa ba. A ce sirika kina ta mita, bai ban gaje kici maran yana ta mita ya babu gara. Kice iya durƙuso kike so a daka ki birni. ki kunshe kuɗin ki fan talatin a kai ki birni sai mu je kantin kwari da kaya na nan mu kwato ki duba katifa du da bargo zuwa matashi da gado irin na yanzu na zanzare maza da abin da ke dafawa a baiwa kowa iya sai ki gado kuso a yawo ne ko a raba. Ana ta biki ana ta guda ya shegiyar uwa. sai an wanye teku leko mai ta kawo da sai yaron ya leko ai ɗaki babu komai karimu raƙa ta kawo har daɗin barira kira ta taban kuɗi na ni ba za na hau ba ta tayi ta rausa kuka a dubi ruwa a dubi gari ni ban da gata. da ya ga katifa ya ga bargo ya ga labule sai kayan abinci ne yaron bai gani ba kadan za ka nemi aure gara ku tambaya ku nema ku yan maza mai kasa da karka auro yar masu bacci mai ta daka mai ta nema har za ta kawo da ta rufe kayinta da hantsi ta ce gidan maza gobe kuna da gara ni ba na buhun tsiya da mai na jero su kuma sun cika da doki irin na banza sun tuke tuwo na shinkafa tun da safe ga goron sile bakwai ga kaji guda hudu kwai wata tsohuwa da doki na share fili filin sauke gara sun tuke tuwo na shinkafa tun da safe a kaga mutan gida da murna za su samu kwali da uban miji da doki zai san buhon hatsi kaga uwar miji da murna za ba ta turmi da sun ji ƙararrawa ta jagai sun tona danga to da kan mutan tudu ne suka zo su sha ruwa. ya kura tsamiya da leke zai ga gara kato kato kato da hantsi babu gara a dobi na jodu mai agogo na duba gara bari in gani tsaya in duba kuna gasin tawo mai karbe bakwai da minti ga goma ta shigo Galanga dala dala ta ce ba ruwana. Ga tasa dala dala ta ce ba ruwana. Ga kan akuya sile talatin sai ta ce a kawo. A du namijin da ba shi jarinta ba ruwana. a dan Allah ka nemi rabo a sake suna a sa kalima ko zuwaira ko kafi daɗi. A ta ga